أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو إلى جن شاجر لكم شاجر شاشدة ما يوم شاشدة جوة شعبان جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم domin ba sai azumin ya zo kenan sha uku ko sha biyu ba to sha uku sha biyu ai sha biyu ko to akwai sha uku akwai sha biyu now Papa. Mun zama mun hankali an ce da ragowar shafura a cikin Sultan a lissafin sanarwar Sultan. Sha biyu ga watan Sha'ban hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar mummunai aisha radiyallahu anha da ke wannan unguwa ta hausawa zuwa da cikin birnin kano kamar yadda muka alkawarta satin da ya gabata bayan darasi na ƙarshe da muka karanta a cikin littafin hikba domin ce insha Allah a rago kwanakin da suka rage zuwa watan Ramadan a za mu duba wannan littafin in ya samu hakikatu siyam na Shekul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi muka ce za mu duba littafin sa dan mu dan fa'idantu da wasu fawaid musamman waɗanda suke da alaka da wannan ibada ta azumi kamar yadda kuma wancan shekarar muka karanta littafin sifatu saunin nabi sallallahu alaihi wa sallam to mun tafi gaskiya har kusan sati ya taho karewa babu labarin an same shi kusan sai bai fi ina zaton ko dai laraba ko talata in between dai sai aka samu wani dan uwa ya shiga cikin kasuwa ya same shi alhamdulillah kuma aka samu wasu adadin kwafis aka ce insha Allah za a zo da su duk ɗan uwa da suke da bukata za su iya nema ban sani ba ko akwai a insha Allah so za mu bi littafin sai a yi hakuri da yanayin kwanakin da muke da su amma da insha Allah yana ganin maybe za mu ƙara wasu kwanakin don mu samu damar karanta shi duka insha Allah so wannan za kuma mu karanta shi ne inda muka ga dama bayanan sun fito fili kuma mun saba jin su ba sai mun tsawaita ba don wannan ya ba mu dama zuwa ga kammala shi insha Allah akwai dai mukaddima ta shi annashi wato shi wanda shi ne yake hakika wannan littafin Zuhair Ashawish kuma wannan littafin da ke hannuna Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi ne wanda ya yi takharijin hadisan cikinsa shi kuma Zuhair Ashawish shi ne wanda yake hakikin shi wannan littafin to shi Zuhair Ashawish ya dan yan mukaddima akwai khutbatul haja inna alhamdulillah har zuwa karshen ta to bayan nan sai ce bayan haka sai ce fa hadhihi ya akhi sa'im risalata haqiqata siyam wato yace ya kai dan uwana mai azumi wannan risalatu haqiqatu siyam wato risala ce wadda aka rubuta ta akan haqiqanin azumi ya ake nufi da haqiqanin azumi littafi ne na babban malamin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malai ce za mu sake buga wannan littafi a wannan lokaci a bayan kuma abubuwan da muka dan kakkara a ciki masu yawa na matsalolin shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya kawo su a wasu wuraren da kuma fatoyinsa da ya zaba saboda yawan nema da yan uwa masu wannan ibada ta azumi ke yi wa wannan littafi ko kuma saboda yawan neman da yan uwa masu ibadar azumi ke yi na sanin hukunce-hukuncen azumi wanda hukunce-hukuncen azumin nan shine rukuni na musulunci mai wato rukuni ne na musulunci mai girma daga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakakkiya shine sai yake cewa a saboda abinda malamai da masu yin ibada ta azumi suke suka samu na fahimtar shekul islam ibn taymiya wanda wannan yasa suka yi watsi da ra'ayin da kau irin na bin mazhaba suka koma suna yin riko da nusus na shari'a tare da amana da kuma zuzzurfan ainihin wato karatu inda la yudhi'u aya haythu la yudhi'u aya wala yadhalu hadithan wato inda baya tozartar da wata aya sannan baya yin sakaci wajen wani hadisi sannan baya barin wani asar cikin maganganun magabata wa inna ma yadau kullu dalilin haythu amara sharif bi wad'i wajen yin wannan littafin shekul islam yayi kokarin ajiye kowace aya da kowane dalili a inda shari'a ta yi umarni ko ta ta ce a ajiye shi sai ce duk da karancin girman littafin shine wahiya ala sigari hajamiha duk da girma za ka ga littafin bai ba shi da girma shafuka ne yan kaɗan ba su fi ɗari da ainihin wato ina ganin ɗari ne da ɗari cif ko ɗari ne daidai sai ke duk da rashin wato rashin girman littafin amma kuma ya warware kasirin minal mushkilat ya warware matsaloli masu tarin yawa Allah shi ta arudu lissa'in irin matsalolin da suke bujurowa mai azumi haifu sahula alal muta'abbidil qiyam alal muta'abbidil qiyam bi hadhihi sha'ira inda wannan zai sauƙaƙa wa shi mai yin wannan ibada ta azumi tsayawa wajen yin wannan ibada bila harajin wala tafridin ba tare da takura ko kuntata ba sannan ba tare da an ce yayi takaci a wani gurin sai ce daga cikin irin abin da za a kawo a cikin wannan littafin shine abubuwan da tambayoyi a kansu a irin waɗannan kwanaki da azumi suna wato sun yawaita ana yawaita tambayoyi akan malam ya ina azumi kaza ya same ni ina hukunci malam ina hukuncin mutum yana azumi kaza ya faru to ya ce daga ciki kuma abin da tambayoyi suka yawaita a kai a irin waɗannan kwanakin na ingancin azumin matafiyi da kuma ingancin azumin mara lafiya da kuma mutumin da ya yi mu'amala da iyalinsa da gangan cikin watan ramadan ko kuma da mantuwa da kuma hukuncin niyya da kuma yaya niyya take kasancewa da hukuncin itikafi da maganar lailatul qadar da kuma hukuncin wanda almustafi wato wanda ya yi amai ko dai ya yi amai ba da zaɓinsa ba ko kuma ya yi amai da gangan da kuma almuhtajim wato wanda ya yi ƙaho da kuma mutumin da wato ya shigar da ruwa hancinsa an fahimta man da kanal ma'a min anfi min akal da kuma man akala nasiyan wanda ya ci abinci da azumin wata ramadan da mantuwa da kuma hukuncin karɓar allura shi ina hukuncin yi wa mutum allura yana azumi sannan kuma da maganar sa kwalli da kuma matsalar mai jinin haida da wani haka daga cikin hukunce-hukuncen da mai karatu zai sami wannan matsalolin wanda ba a samun zai a ce littattafai masu tsawo insha Allah malam ya takaita su a cikin wannan risala ya kawo su wannan kamar ainihin wato a yake cewa wa hadhihi risala tashhadu li mu'allifiha rahimahullah kuma wannan dan littafi yana ƙara shaidawa ko ba da shaida ga mawallafin littafin bidulil ba wato yana da fadin kirji ko fadin ilimi fi ma'rifatil mazahib fi ma'rifatil mazahibil ulama wajen sanin mazhabobi mazhabobi na malamai wa diqqatil istinbat da kuma yadda malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da zurfan bincike da istinbati min alkitabi wa sunna daga alqur'ani da sunna wa nafabil faham fil mu'talat da kuma yadda yake da fahimta mai zartuwa mai kaifi wajen matsaloli masu wahala da yadda da warware su wa taharrir lisawab da kuma yadda malamin yake kokari wajen kirga dan daidai وقد قام أستاذنا المحدث الجليل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بتخريج أحاديث جزاه الله كل خير yace sannan babban malamin mu Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi tsayuwa irin sadaka wajen yin takarijin hadisan da shi Sheikhul Islam ya kawo a cikin wannan littafin Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi yace amma akwai wasu ta'aliqat na daban wannan yace shi kuma wannan ta bangare na aiki na ne ni kuma wannan ina roƙon Allah ta'ala ya dace da ni shi Zuhair Shawu shi ya dan yi wasu yan ta'aliqat haka فتدبر يا أخي هذه الرسالة فإنها ناشئة لك في شهر ربك yake cewa ya kai dan uwana ka lura kware da wannan dan karamin littafi yana da matukar amfani gare ka musamman a wannan wata na ubangijinka ja'ala Allah qiyamaka maqbula ina roƙon Allah ya sanya azumin ka ya zama karbabbe wa ja'alana wa iyyaka wal mu'allim kuma ya sanya ka da kai ne karatu da mawallafin littafin da mu baki daya wa jami'al muslimin da dukkan musulmai min utaqa'i ramadan daga yantattu a cikin wannan wata na ramadan wa ghafara lana min adh-dhunub kuma muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubai ma na alamu wa ma la na alamu wanda muka sani da wanda bamu sani ba innahu sami'un mujib lalle Allah mai ji ne kuma mai amsawa wa ghafurur rahim kuma mai gafara ne mai jin kai walhamdulillahi rabbil alamin wannan kaman dan taliki ne ko dan yan muqaddima ce ta shi Zuhair Shawush to a gurguje ya kawo muqaddima tarjama ma'ana dan takaitaccen tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ina ganin yan uwa za su iya bi ba bukatar kila sai mun a karanta saboda kamar yadda na ce muna son mu dan karanta littafin gaba akwai muqaddima shi Sheikhul Islam din alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama taslima wannan ita ce khutbatul haja in ka duba can kasa malam yayi bayani game da ita wannan khutbatul haja da ingancin ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da wannan khutbatul haja ga sahabbansa dan su dinga fadin ta duk lokacin da za su yi magana ko za su yi huduba kuma su nemi taimakon Allah akan biyan bukatunsu ta hanyar fara al'amuransu ko magana ko huduba ko wa'azi da ainihin wato wannan khutbatul haja din to shi ma shekul islam yana daga cikin malamai wanda suka fi yawan ainihin wato yin hakan da kwaɗayi ainihin wato akan zuwa da ita wannan kutubatul haja musamman in zai yi rubuce-rubucensa da rasa'ir dinsa wannan yana nuna ma irin kwaɗayin da shekul islam yake da shi rahimahullahu ta'ala akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma raya wannan a takaice ke faslun mala yace fasali fi ma yubtiru as-sa'im wa ma la yubtiru shi wannan fasalin malam shi ba zai kaga wancan shi a sifatu saumin nabi ya ɗauko mana abun to shi wannan malam ba wai ɗauko mana abun ya daga farko kamar yadda muka karanta a wancan littafin da matsalolin da yawanci suka fi damun masu azumi su yayi kokarin tattabawa to sai ya fasalin sa na farko sai ce fi ma yufiru sa'im wai shi menene yake karya mutum mai azumi azumi wa ma la yufiru sannan wani abu ne idan mai azumi ya azumin sa yana nan bai karye ba wa hadha naw'an yace waɗannan wasu nau'o'i ne guda biyu minhu daga cikin su ma yuqiru akwai abin da yana bata mutum azumi bin nassi wal ijma da nassi ko dai daga alqur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i na malamai sun tabbatar da cewa wanda ya aikata abu kaza akwai nassi ko akwai ijma'i da ya nuna azumin sa ya baci wa huwa al-akal wa shurb wal jima' to wanda zaka samu ayoyi da hadisai da maganganu na ijma'in malamai a kai na cewa ba wata wata idan mutum ya aikata azuminsa ya ɓaci to za a ga akwai cin abinci cin ya ci abinci wa shur ko ya sha abin sha wal jima ko ya sadu da iyali da rana wannan babu wani saɓani in ka koma ɓangaren ijma'i malamai duk ba wanda ya saba akan ci sha jima'i yana karya azumi ina fata an gane qala ta'ala ubangiji ta'ala ce fal'ana yanzu bashiruhunna ku yi mu'amala da iyalan ku yi rungume meniya da su ku sadu da su wa tabu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ta'ala ya rubuta muku game da su na neman da ko neman haihuwa wa kulu wa sharabu ku ci abincin ku ku sha abin shan ku hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad har farin zare ya bayyana a gare ku min al-khayt al-aswad daga bakin zare min al-fajr amma na al-fajr ma'ana ku ci gaba da cin abincin ku ku ci gaba da shan abin shan ku ku ci gaba da mu'amala da iyalanku daga dare har zuwa lokacin da al-fajr zai keto thumma atimmu siyama ila al-layl to daga nan ne kuma da zarar al-fajr ya keto ci sha kusantar iyali ko kuma daga nan an haramta shi an tsayar da shi yanzu kuma sai kuma azumi zai fara daga ketowar alfujir sun ma'acin musiyama ila layl sannan ku karasa ku cika azumin ku zuwa ne kaga a wannan Allah madaukakin sarki fa azina fil mubashara yayi izini da mutum ya mu'amalanci matarsa ya sadu da iyalinsa fa uqila min zalika abinda aka hankalta aka fahimto wato ma ukila abinda aka fahimta min zalika daga wannan magana ta Allah madaukakin sarki cikin suratul baqara annal murada abin nufi asiyamu min al mubasharati wal akli wa shurbi ana nufin azumi wato mutum yayi azumi daga mu'amala saduwa da iyali yayi azumi daga ci yayi azumi daga sha walamma qala awwalan yayin da ubangiji ta'ala da farko yace kutiba alaikum siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yanda aka wajabta azumi ga waɗanda suka gabace ku kana ma'qulan indahu wannan sai zama abu ne wanda za a iya fahimta indahum a wajen malamai anna siyama shi azumi huwal imsaku daga nan ne kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum daga nan aka gano cewa ashe azumi huwal imsaku shine kamewa anil akali daga ci wa shurbi da sha wal jima da jima'i wa lafazin siyam kanu ya arifu na qabla al-islam lafazin as-siyam azumi kanu mutanen jahiliya sun kasance ya arifu na suna sun san wannan ma'anar ta as-siyam qabla al-islam tun gabanin zuwan musulunci wa yasta'milunahu kuma suna amfani da wannan kalma ta as-siyam fi hadha al-ma'ana a wannan ma'anar ta kamewa daga ci da sha da sauransu su ma tun a lokacin jahiliya sun san wannan kalmar kuma suna amfani da ita a irin wannan ma'ana din kama fi sahihai ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda anna yawma ashura lalle ranar ashura goma ga watan muharram kana yawman ta kasance wata rana ce ta sumuhu quraishun da ƙuraishawa kan azumce ta fil jahiliya tun a jahiliya ashe kaga tun jahiliya an san ibada razi kuma tun a wancan a jahiliyar sun san cewa azumi shine rashin ci rashin sha rashin kusantar iyali domin gashi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya tarar har ainihin wato yahudu suna yin ashura da haka kaga kenan ashe tun zamanin jahiliya su kansu ƙuraishawa suna yin wannan azumi na ashura in ka koma can kasa za ka ga ya kawo baka lafazin a wajen muslim daga ainihin wato ita na Aisha ya kawo hadisin in ka bi shi za ga cewa Qurayshawa sun kasance suna azumtar Ashura a jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma yana azumtar sa lokacin da yayi hijira zuwa Madina sai ya azumce shi ya kuma yi umarni da azumce shi da aka farlanta azumin watan Ramadan to sai ya mai da shi optional yace wanda ya ga dama ya azumci ranar Ashura wanda ya ga dama kuma ya bashi wa qad ruwiya min ghairi wajhin an ruwaito ta fuskoki da dama annahu cewa qabala an yufrada shahru ramadan kafin a farlanta shahar ramadan azumin watan ramadan amara bi saumi ko umira bi saumi yawmi ashura an yi umarni da ai azumin ranar ashura ko kuma amara bi saumi yawmi ashura kafin a farlanta azumin ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da azumtar ranar ashura wa arsala munadiyan annabi sallallahu alaihi wasallam har yakan aika dan shela mai kira yunadi ya yi shela ya yi kira bi saunihi da azumtar ranar ashura ya zagaya kwararo kwararo gobe goma ga watan muharram ranar ashura jama'a su tashi da azumi akan aikin dan aike ya dinga sanar da mutane kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kan umarci wani mutum ya shiga cikin mutane ya dinga sanar da su cewa ainihin wato wanda ya kasance ma ya ci abinci a wannan ranar ta ashura to ya kame bakinsa ya karasa ragowar yininsa da azumi wanda ko bai riga ya ci ba to ya azumci wannan ranar domin ya ko da ranar ashura ba ranar da goma ga watan za a zagaya wanda ya riga ya ci to ya kama bakinsa ya ci gaba da azumi ya karasa yinin wanda ku bai ci ba to ya azumci wannan ita ce ranar ashura fa'ulima malai ce sai muka aka san cewa anna musamma hadha lisim ashe wannan suna na asiyam kana ma'rufan indahum sananne ne tun a lokacin jahiliya sun san asiyam in aka ce asiyam su ma sun sani wa kadhalika sabata bin nas kuma tun a jahiliya an san cewa in an yi azumi to ba za a ci ba ba za a sha ba ba za a kusanci iyali ina ba ta gane kaga wannan sai nuna ga nassosi na Qur'ani da hadisai da ijma'in malamai na cewa azumi shine kamewa ga barin ci da sha da jima'i to kaga wannan ijma'i ne na malamai ko kuma nusus wato wannan yana daga cikin abinda in mutum ya aikata ɗayan ukun nan da gangan to azumin sa ya karye saboda ainihin wato nusus da suka zo akai suna daga cikin matsalolin da ba sabani akwai ijma'i akai cin abinci da rana cikin watan Ramadan da gangan ba azumi yana karya azumi haka sha haka kuma kusantar iyali wa kadhalika sabata bin naf yanzu mun samu abubuwa nawa kenan uku ko to sai malai kuma cewa wa kadhalika haka dai kuma sabata bin nafsi ya tabbata ta fuskar nafsi wa ittifaqil muslimin da kuma haduwar musulmi cewa anna damal haid jinin haila yunati sauma shi ma yana kore azumi ko da mace ta ɗauki azumin in jinin ya zo to wannan jinin hailar ya kore mata azumi fala ta sumul ha'id a ƙarƙashin haka mai haila ba za ta yi azumi ba lakin ta ƙabi siyam sai dai fa za ta rama ainihin wato azuminta kenan kaga daga cikin abin da ke ɓata azumi wanda babu kokonto ba jayayya ba saɓanin malamai shine jinin haila wa thabata bin nas aidan ya tabbata da nafsi har wa yau fi hadith laqit bin sabira a hadith laqit bin sabira anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu yace wa laqit bin sabira wa balib filistin sha yace ka kai matuƙa wajen shekarwa in ka zo alwala za ka shaka ruwa to kai matuƙa wajen shaƙawa cikin hancinka illa an takuna sa'ima sai dai in kana yin azumi an fahimta ko illa an ta kuna sa'iman sai in kana azumi ka koma can kasa za ga lamba ta biyu ga hadisan da lambobinsu da inda za ka samu hadisan cikin littattafai daban-daban ga shi bala yace fadalla ala anna inzalal ma wannan hadisan shi ma sai ya nuna ashe saukar ruwa min al anfi daga hanci wato ruwa ya shiga cikin hanci to shi ma yubdiru sa'im yana karya azumin mai azumi domin hadisin ya ce wa balik filistin sha ka kai matuƙa wajen shakarwa illa an ta kuna sa'iman sai in kana azumi kenan kana azumi kaka kai matuƙa domin kan ruwan ya shiga can ciki shigar ruwan can ciki yana iya ba azumi matsala mafhum wa huwa qawlu jamaahirul ulama kuma wannan ƙauli ne magana ce ta jumhur na malamai jumhur na malamai sun tafi kan cewa ruwa ko da ta hanci ya shiga gargace ai sai in ta baki kasha ko ya shiga shine azumi ya kare a ko ta hanci ya shiga to shi ma azumi zai iya samun matsala وفي السنن حديثان أتكين السنن أقوي حديثي قد أجي أحدهما ديدك أتكينسو حديث هشام بن حسان أقوي حديث هشام ابن حسان أم محمد بن سيرين دقى محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة الله قال دا قريش قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذرأ أبو كيء دو وند أمي ya rinjaye shi amai ya zo masa wa huwa sa'imun yana azumi falaisa alaihi qada ba rama azumi a kansa kenan daga cikin wuraren da abinda ba sa karya azumi shine amai wanda ba da ganganci ba an fahimta can an gaya mana ci sha da kuma kusantar iyali da me da jinin haiza da kuma me shigar ruwa ta wata kafa ko da ta hanci wannan suna karya azumi to amma wanda ya amai fa sai ce to shi kuma hadisi ya tabbata cewa man zara'ahu qai'un wa huwa sa'im duk wanda ya amai yana azumi fa laysa alayhi qada'un ba rabuwa kansa wa in istaqa'a amma idan ya ganganta yin aman zara'ahu qai ba shi da wani sa hannu wajen gayyato aman istaqa'a kuma da hannunsa da gudunmawarsa aman ya zo ina fata an gane shine istaqa'a ya kakaro aman da kansa fal yaqbi to wannan shi azumin sa ya kare kenan daga abin da ke karya azumi shine akwai kakaro amai da gangan wa hadal hadith bale ce wannan hadithin lam yathbut inda ta'ifatin min ahli al-ilm a wajen wasu malamai bai inganta ba bal qalu bal ma cewa suka yi huwa min qawli abi hurairah suka ce wannan magana ce ta abi hurairah qala abu daud imamu abu dawud ya ce sami'tu ahmad bin hanbali ya ce na ji imamu ahmad bin hanbal ainihin wato kala yana cewa laisa min za shay'un laisa min za shay'un wato babu wani abu daga yin haka tunda akwai wanda suke ganin hadisin bai tabbata ba to tunda hadisin bai tabbata ba kenan laisa min za shay'un babu wani abu daga yin haka kenan ko da mutum da gangan ya kakaro aman to kaga kenan azumin sa yana nan qala al-khattabi malam khattabi yace yuridu abin da yake nufi annal haditha shi wannan hadisin gairu mahfuz ba mahfuz bane hadisi mahfuz shine ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu thiqat ko ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu al-awsat min wannan shine mahfuz shi kuma kishiyarsa shine sha to sai suka ce wannan hadisin ba mahfuz bane wa qala tirmidhi imam tirmidhi yace sa'altu muhammad bin isma'il al-bukhari anhu na tambayi muhammad bin isma'il al-bukhari imam al-bukhari kenan anhu game da wannan hadisin falam ya'rifu sai shi ma bai san wannan hadisin ba illa an isa bin yunus sai daga wani rawi da ake kira isa bin yunus qala da haka sai ce wa ma arahu mahfuzan ba na ganin wannan hadisin mahfuzi ne qala sai ce wa rawa yahya ibn abi kathir sannan an samu ruwaya daga yahya ibn abi kathir an amr bin al-hakam daga amr bin al-hakam anna abu huraira abu huraira kana la yara al-qai'a shi baya ganin amai yubdiru sa'im yana karya mutum azumi kaga kenan maganar shi sa can wasu suka ce hadisin da yake muka karanta na maganar amai maganar Abu Huraira ce suka ce hadisin bai tabbata ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam maganar Abu Huraira ce to sai kuma ga wata ruwaya daga Yahya bin Abi Kathir daga Amr bin al-Hakam yace Abu Huraira shi a ra'ayinsa yana ganin annal yaral qai'a yana ganin amai yuftiru sa'im kai la yaral qai'a baya ganin amai yuftiru sa'im a matsayin wani abu ne da zai karya mutum azumi قال الخطابي malam khattabi yace wa zakar abu daud mama abu daud ya ambata cewa anna hafs bin giyas hafs bin giyas rawahu an hisham ya ruwaito wannan hadisin daga hisham kama rawahu isa bin yunus kamar yadda isa bin yunus shi ma ya ruwaito shi qala yace wala a'lamu khilafan baina ahli al-ilm yace ban san wani sabani ba tsakanin malamai bi akan cewa anna man zara'ahu al-qay wanda amai yafi karfin sa ya fito masa fa innahu la qada alai wannan ba wani saɓani da aka sani daga malamai cewa duk wanda amai ya fi ƙarfinsa ya fito azuminsa yana nan azuminsa bai karye ba. Wala fi anna man istaqa a amidan yace ban san wani saɓani ba tsakanin malamai akan wanda ya ƙaƙaro amai amidan da gangan fa alaihi alqada'u sai yayi ramuwa. An fahimta? Matsaloli guda biyu ne. Yace ba wani saɓani da aka samu tsakanin malamai cewa duk wanda amai ya rinjaye shi azumin kenan ba a samu wani saɓani ba tsakanin malamai cewa wanda ya yi gangancin jawo amai azuminsa ya kare sai ya rama na fata gane walakin ikhtalafu sai dai inda malamai ma suka samu saɓani fil kafara game da kafara shin shi wanda da gangan ya jawo amai ramuwa kawai zai ko har da kafara to anan ne malamai suka yi saɓani game da kafarar wanda ya jawo amai da gangan faƙala ammatu ahlil ilm mafi yawan malamai ma'abuta ilimi suka ce laisa alaihi gairul kaba ba komai akan su sai ramuwa wa kenan wanda ya ganganta amai ko wa qala ata malam ata yace alaihi alqada wal kafara yace sam sai yayi ramuwa kuma sai yayi kafara an bayyana wa hukiya an kuma hakaito anil auza'i daga imam al-auza'i wa huwa qawlu abi thawr kuma wannan shine ra'ayin abi thawr kaga ba aqa'u bane kai aqa daga cikin tabi'ai in kai kaza al-auza'i da abu thawr wannan shine ra'ayin su duk wanda da gangan ya jawo amai to zai rama zai ramuwa kuma zai yi me kafara qultu nace wa huwa wato shi magana shekul islam ce wannan ya ka kawo mana maganganun malamai ne to yanzu shi kuma magana sai ce wa huwa muqtaba ihdar riwayatayn shine abinda zai hukunta ɗayan ruwayoyin guda biyu an ahmad da aka roto daga ahmad fi ijabihil kaffara a cikin wajabtawar da yayi na sai an yi kaffara alal muhtajim ga wanda yayi kaho wata matsala ya dauko yace wa huwa muqtada ihdar riwayatayn shine abinda ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu suke hukuntawa an Ahmad da aka samu daga Imam Ahmad wata ɗaya daga cikin ruwaya ce shine fi ijabihil kaffara akwai ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka samu daga Imam Ahmad shi yana ganin wajabcin yin kaffara alal muhtajim ga duk wanda ya kawo an fahimta ba kagan can an ce akwai wanda suke ganin wanda ya kakaro amai bayan ramuwa zai mai kafara to sai ce wa huwa muqtada wannan magana kuma tana hukunta ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu da aka samu daga Imam Ahmad na wajabta yin kafara ga mutumin da ya kawo fa innahu domin cewa idza aujabaha alal muhtajib idan har Imam Ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa ya wajabta yin kafara akan wanda ya yi kaho fa alal mustaqi aula to yin kafara ga wanda ya kakaro amai da gangan shi ya fi idan har larura ta sa mutum an masa kaho wanda ya kafan an ce sai yayi kafara to fa min babi aula wanda da gangan ko dai ta tunanin abun kazanta ya san ba shi baya san kankami baya san kaza ya ta tuno wasu abubuwa har amai ya zo masa ko ya tura hannunsa ko dukkan wasu hanyoyi da ake bi wajen jawo amai ya jawo amai da gangan idan har wanda ya kaho an ce su yayi kafara a ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka samu daga Imam Ahmad to wanda ya kakaro amai da gangan min babu aula shi ma ya kafara ako lakin sai dai zahiru mazhabi zahirin mazhabar Imam Ahmad annal kaffarata la tajibu bi ghairi jima'a in ka koma zahirin mazhabar Imam Ahmad ya tafi akan cewa kaffara ba ta wajaba in ba jima'i wannan shine zahirin mazhabin Imam Ahmad shi sa sai ce maka wannan ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka samu daga Imam Ahmad ce amma zahirin mazhabin Imam Ahmad ya tafi akan cewa ba abin da ke wajabta wa mai azumi kafara sai saduwa da iyali kenan mutum ya ci abinci da gangan da rana ko ya sha abin sha da gangan da rana shi a wajen Imam Ahmad zahirin mazhabinsa ba kafara waye zai kafara a zahirin mazhabin Imam Ahmad shine wanda ya kusanci iyali da rana mafhum ka kaulin shafi'i kamar dai kaulin imamu shafi wallazina lam yusbitu hadha alhadith ko wallazina lam yasbatu lam yasbitu hadha alhadith ko lam yusbitu hadha alhadith waɗanda ba su tabbatar da wannan hadisin ba lam yablughuhum to bai isar musu bane min wajihin ya'tamiduna ta fuskar da za su iya dogara da shi kila ya je musu ta wata hanya da bata inganta ba amma hanyar da za su iya zama su dogara da ita bai je musu da wannan hanyar ba shi yasa suka tabbatar da hadisin ba suke ganin hadisi ne mai rauni wa qad asharu ila illati shi yasa sun yi ishara zuwa ga illolin wannan hadisi wa huwa wa huwa tiradu isa ibn yunus bihi illa ta farko suka ce saboda isa ibn yunus shi kadai ne ya kadaita da wannan hadisi wani hadisi hadisin manzara'ahu qai'un fala qada wa man istaqa'a fa alayhi alqada hadithin da muka karanta da su suka ce saboda Isa ibn Yunus shi kadai ya kadaita da wannan ruwaya wa qad tabayyana annahu lam yanfarid bi sai kuma gashi ya bayyana ashe ba Isa ibn Yunus bane kadai ya kadaita da wannan hadithin bal wafaqahu alayhi Hafs bin Giyas ashe akwai kuma wani rawin Hafs bin Giyas shi ma ya wafaƙa wa a isa bin yunus wajen ruwaito wannan hadisi idan illar hadisin sabida isa bin yunus shi kaɗai kaɗai da ita to an samu wata kuma daga hafsu bin giyas shi kuma ya wafaƙa wa isa bin yunus a kan ruwaya mako in ka koma can ƙasa lamba ta ɗaya to kamar shekul islam ibn taimiyya yana ishara ne zuwa ga rinjayar da hadisin sahihi domin abinda za a illanta hadisin da shi ya koru dama abinda za a illanta hadisin da shi isa bin yunus ya kaɗaita da shi to sai kuma aka samu wata hanyar da hafsu bin giyasin shi ma ya ruwaito shi kenan idan infiradin isa bin yunus ne ya sa ba a karɓi hadisin ba to ai an samo cewa hafsu bin giyasin shi ma ya ruwaito shi sa shi a wajen shekul islam ibn taimiyya hadisin ya sha ya kai a wajen sa ya inganta saboda waccan illar ta kau an gane ko domin ta ba a hafsu bin giyas kamar yadda shekul islam rahimahullah yake cewa kuma dukkaninsu sikatani hujjatani da isa bin yunus da hafsu bin giyas dukkaninsu amintattu ne kuma ana kafa hujjarsu domin imam bukhari da imam muslim duk sun yi hujja da hadisansu an fahimta domin ibn majah da hakim duk sun fitar da hadisansu ta hanyar wato sun fitar da hadisi ta hanyoyin waɗannan malamai guda biyu daga hisham bin hassan bihi wa qala al-hakim sahihun ala shart shaykhain dan haka yake cewa ala annani ara anna al-hadith sahih ni ma ina ganin wannan hadisin wannan tarikin albani ne yana ganin shi ma hadisin ya inganta hatta walau furida anna isa ibn yunus tafarrada bi ko da ma isa ibn yunus shi kadai ya kadaita da hadisin to ya inganta domin shi sika ne ma'mun sika ne a wajen malaman hadisi amintacce ne ko shi kadai ya kadaita da ruwayar za a iya karba kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin at-taqrib dan haka kadaitar isa ibn yunus da wannan ruwayar ba zai cutar da hadisin ba to ina ga kuma gashi an mai masa mutaba'a an samu mutaba'a daga hafso bin giyas wannan wani kanikanci ne na malaman hadisi Allah ya sa masu ido a bangaren suna sun fahimta ko to sai mu koma cikin karatu wal hadithul akhar daya hadisin yashhadu lahu zai zama shaida ga shi wannan hadisin wa huwa ma rawahu ahmad shine hadisin da imam ahmad ya ruwaito wa ahlus sunan da ahlus sunan ka tirmidhi kamar imam tirmidhi an abi darda daga abi darda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai fa aftara sai ya kare azumin fazakartu zalika sai na ambaci wannan magana li sauban ga sauban wato sai na sai na tambayi sauban shin tunda sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin bararrun bayin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai yace sai ainihin wato yace sai na Abu Darda yace sai na tambayi sauban game da wannan matsala cewa shin wai annabi sallallahu alaihi wasallam a Dimashq yace a Dimashq na tambaye shi nace shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi amai kuma ajiye azumi saboda wannan aman sai saubani ya ce sadaka ya ce gaskiya ne wannan labarin da kaji ana sababtu lahu wa zu'a ni ne ma wanda na zuba masa ruwan alwala na fatan gane to anan idan mutum ya yi amai a baya in ba da gangan bane an ce an fahimta to nan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amai kuma sai ya ajiye azumi a nan abin da malamai suka ce cikin wanda suka yi shari ga hadisin suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai ne sai ya galabaita jikinsa sai ya rauni wannan sai sa ya aji aji domin ai kawai yin aman akwai aman da mutum za a ga ba so ɗaya ba so ya wahala ya galabaita duk ɗan abin da ke cikin ya zube an fahimta sai suka ce ya yi amai faba ufa sai ya yi rauni jikinsa ya yi wik fa aftara sai ya aji aji kenan idan mutum ya yi amai kuma aman ya galabaitar da shi sai ya ajiye azumi kenan zai rama ko ba zai rama ba zai rama aman ne yasa zai rama ko ajiye azumin an fahimci matsalar lakin lafzu ahmad sai dai lafazin imamu ahmad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a shi imamu ahmad ya kawo lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai fatawadda'a kuma yayi alwala رواه أحمد عن حسين المعلم إمام أحمد يا روتوش دقا حسين المعلم شما أنك كوما يا دوغم بياني غشنا أكثر إن شاء الله كبي ذا وقال أرم بيان دا أين هو توسك هي أكركشون وانا حديث قال الأكرم فقلت لأحمد سيرت إمام أحمد قد اضطربوا في هذا الحديث سنسى من اضطرابي أم فهمت سنسى من اضطرابي أتكون وانا حديث فقال حسين للمعلم حسين المعلم فقال سيتي آآ حسين المعلم يجود أي حسين المعلم ينا كوتة حديث وقال الترمذي إمام الترمذي حديث حسين حديث حسين المعلم أصح شيء شيء ما في إنجنت حديث لأك رويته في هذا الباب أو النباب wa hadha qad istadalla bihi ala wujubi alwudu' min alqay wa hadha to wannan hadisin qad istadalla bihi ko qad istadalla bihi yana yin hujja da shi ala wujubi alwudu' akan wajabcin yin alwala min alqay daga amai kaji wata matsala kuma sabuwa da aka fita yanzu idan mutum yayi amai sai ya sake alwala shi ma ka koma cikin wancan shari'in da muka tsallake shi saboda ya kai wajen shafi biyu in suka duba shafi biyu da da wani abu ma kila ya kai wajen shafi biyu shi sa tunda mun ce ba komai za mu buga saboda mu samu time din da za mu abin nan a ala ayi halin a dunkule suka ce ita kanta sake alwalar ba aman bane wani dalili ne daban yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aman nan jikinsa kamar yadda na ambata a wancan ruwayar malamai suka ce jikinsa yayi rauni sai ya ajiye azumi to kuma wani dalili yasa kuma sai ya sake alwala kenan sai suka ce ba wannan aman ba ne ya jawo sake alwalar don karka ɗauka amai na daga cikin abubuwan da ke warwar alwala kai hujja da wannan hadisi an fahimta ko in kuma koma cikin wannan ɗan bayanin da ya ji za ku ga ya kawo wannan wala ya dullu sai ce wannan wato istadalla bihi ala wujubil wudu'i min al-kai wala ya dullu ala zalika yace kuma hadisin ba haka yake nuni ba shi ya kafa hujja da shi akan wajabcin sake alwala in mutum ya amai sai ce kuma wala ya dullu shi hadisin baya nuni ala zalika akan wajabcin sake alwala in mutum ya amai fa innahu idza arada bil wudu'i al wudu' al shar'i domin idan yana nufin alwala ya sake irin alwala ta shari'a wadda ake wanke hannu a kurkura maki a shaka ruwa har zuwa karshe fa laysa fihi illa annahu tawadda fa laysa fihi illa ba wai dan yayi aman bane illa annahu tawadda kawai dai yayi alwala ne an fahimta ba wai dan yayi aman bane shine ma'ana fa laysa fihi ba wai dan a cikin yin aman yasa yi alwala ba illa annahu tawadda kawai dai ya bukaci saki alwalan da ya saki wal fi'lul mujarrad shi ko aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam kawai la yadurru la yadullu ala alwujub baya nuni akan wajibi in annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi abu to ba lalle bane yin wannan abin ya zama wajibi bal yadullu ala anna alwudu'a min dhalika mashru'un mafi karancin abin da zaka faɗa yana nuna cewa yin alwala min zalika idan mutum yayi amai mashru'un an shar'anta ta ba dan tana zama wajibi kenan mutum yayi amai ya sake ya sake yin alwala fala ba sa yayi abin da ake so ba ko fa innahu qila innahu mustahab shi yasa aka ce kawai mustahabi ne ga wayanda suka ce ma ya sake alwalan ba samu dalili ba sai suka ce to ya sake alwalan ne dan mustahabbanci kana fihi amalun bil hadith to in akai haka a cikin sa akwai yin aiki da wannan hadisi wa kadhalika ma ruwiya an ba'd sahaba haka abin da aka ruwaito daga wasu cikin sahabbai min alwudu na yin alwala sake alwala min ad-dam al-kharij daga jinin da mutum ya fitar ko na habo ko na mai kama da haka laysa fi shay'in minhu dalilun ala al-wujub shi ma wannan in mutum ya fitar da wani jini daga jikinsa babu wani abu da yake nuni na dalili akan wajabcin yin hakan bal ya dullu ala istihbab shi ma wannan mustahabi mutum ya fitar da jini ko ya habo ya sake alwala mustahabi ne in bai sake ba babu komai shi yasa a kasa yace ban san wani la a'lamu shay'an yasihu fi zalika babu wani abu da na sani wanda ya inganta akan in mutum ya fitar da jini kamar na habo ko wani abu a ce wajibi ne sai ya sake alwala daga ɗaya daga cikin sahabbai sai daga Abdullahi dan Umar shine kawai yayi wata fatawa a cikin haƙo kawai ka koma ya fitar da hadisin imam malik ya fitar da shi asar ɗin a cikin almuwaƙa daga nafi cewa abdullahi dan umar ya kasance idan ya haƙo sai ya fita daga cikin sallah sai ya je ya sake alwala sai ya dawo sai ya gina sallarsa daga inda ya tsaya kuma baya magana an gane ko yanzu mun ana cikin sallar isha sai ya ji haƙo ya zo masa abdullahi dan umar to sai ya fita daga cikin sallah sai ya tafi can famfo sai ya wanke haɓar in ya wanke haɓar sai bukan ya je ya wanke ya dawo sai ya tara an yi raka a ɗaya ko biyu to da ya dawo ko kuma ya samu raka a ɗaya da shi aka yi sai haɓo ya zo to bayan haɓar ya zo sai tafi wanke a kan ya dawo an yi raka a ta biyu baya to idan ya dawo baya yi wa kowa magana in ya wanke wannan tunin ya dawo sai ya gina daga inda ya tsaya an fahimta ko sai ya gina sallarsa daga inda ya tsaya idan kuma shi kadai ke sallar to in ya zo ya yi raka a biyu da farko sai hako ya zo masa to sai je ya wanke in ya wanke da ya dawo sai ya gida ta uku sai ya dora ya ci gaba to shi kadai aka samu wannan asar zuwa ga Abdullahi dan Umar da ya nuna cewa ya fitar da hako kuma ya je ya sake alwala shi yasa yace in banda wannan babu wani wata magana da aka samu daga sahabbai daga haɓo ko makamancin haɓo na abin da ke fita na jini a ce mutum sai ya sake alwala duk fa akan waccan matsala ta amai ita ta jawo wannan bayanin da yake sake abin nan da fatan ana fahimta yake cewa walaysa fil adillati ash-shar'iyya ma yadullu ala wujubi zalika babu wani dalili na shari'a da yake nuna wajibcin yin haka kama qad busida fi mawdi'i kamar yanda an yi bayani mai fadi a gurin da ya dace a yi wato in ka koma cikin wasu littafai an fada da bayani akan wannan bal qadara wa tabarani dara qutni wa ghayru yace bal ma imam dara qutni da wani su sun ruwaito hadisi an humayd daga humayd an anas daga anas qala yace اهتدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا سا أن يمس قهو ولم يتوضع بساك على الأنام ما جيني أكا فتر با تو يا سا أن يمس قهو كم بساك على الأنام ولم يزد على غسل محاجمه با أبن دي كارا fiye da wanke gurin da aka yi masa kaho din tunda an fitar da jini kawai nan gurin ya sa ruwa ya wanke shi kenan kawai ya abin da na ba ta gane duk da cewa wannan maganar hadisi ne wanda yake da'ifi in ka bi maganganun duk da ƙarshe za ga wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba wa rawahu ibn al-jawzi fi hujjatil mukhalif haka ibn al-jawzi a cikin wani littafi hujjatil mukhalif wato ya ruwaito wa lam yudha'ifuhu amma bai ya ruwaito wannan hadisin amma bai raunana shi ba wa adatuhu al-jarh bima yumkin al'adar ibn al-jawzi kuma yana yin jarh yayi suka bima yumkin da duk abin da zai iya yiwa shi za aka yi mamakin ya aka yi wannan hadisin ya gan shi duk da cewa mutum ne da baya ganin zare sai ya tsinka ma'ana baya ganin hadisi ya biyo ta gabansa bai inganta ba face sai ya murkwasa masa guduma cewa wannan hadisin bai inganta ba amma ga wannan hadisin ya fita kai ya ma kawo shi a cikin hujjatul mukhalif amma bai raunana shi ba wa adatu ko ba al'adarsa kenan ba al'adarsa shine ajjarhu bima yumkin kamar inda in ka koma can kasa yake cewa hadhihi al'ada wannan ita ce al'ada min ibn al-jawzi ghayra muqarrad fa innahu kathiran ma yasqutu an al-hadith ma da'afi yace ko da yake wannan ba mas'ala ba za a ce al'adar sa ce ko da yaushe ba domin akwai hadisan da yakan yi shiru akan su tare da cewa hadisai ne masu rauni na fata an gane wa amma al-hadith alladhi yurwa amma hadisin da ake ruwaitowa yurwa wanda ake ruwaitowa salatun la tabturu abu uku ba sa kare azumi alqai'u amai wal hijamatu da qaho wal ihtilam da mafarki idan mutum yayi amai ba shi ka karo shi ba bai azumin sa bai kare ba idan mutum larura ta sa akai masa qaho ko irin na zamani yaje asibiti akai masa qaho azumin sa yana wal ihtilam mutum ya kwanta bacci sai yayi mafarki ko da ku a cikin mafarkin ya fitar da mani to in ya tashi tun da mafarki ne kawai zai yi wanka ya ci gaba da azumin sa wannan baya karya masa azumi wafi lafazin a wani lafazin la yabdirna ba sa karya azumi la man qa'a wala man ihtalama wala man ihtajama ma'ana ba sa karya azumi wanda yayi amai da wanda yayi mafarki ko wanda aka yi masa kaho fa hadha isnaduhu thabit yace wannan isnadin tabbatacce ne ma rawahu thawri wa ghayru abinda imam thawri ya rawaito da wani sa an zaid bin aslam الرجل من أصحابه daga wani mutum cikin almajiransa الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar haka rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito shi wa hadha ar-rajul la yu'raf sai dai wannan mutum ba san shi ba domin an ce ar-rajul min ashabihi wani daga cikin almajiran Zaid bin Aslam waye shi ba san shi ba majhul kenan ko da haka wa kar sakata hadar rajul min sanad abi daud wannan mutum ya saraya a isnadin da imam abu daud ya kawo a cikin nasbur raya fa awhama sihatul isnad da haka sai wahami na ingancin isnadin fa wajaba tanbihu alai da haka wajibi ne a ja hankali a fada kai kai wannan shi ma bai inganta ba wa qad rawahu abdurrahman ibn zaid ibn aslam an abihi an ata an abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam lakin abdurrahman da'if sai dai wannan hanya kuma da aka samu shi abdurrahman ibn zaid shi kuma da'ifi ne inda ahlul ilm a birrijal a wajen malaman hadisi sun ce abdurrahman ibn zaid shi kuma da'ifi ne bal huwa da'ifun jiddan yace ba ma raunin ba da'ifi ne kuma da'ifun raunin sosai wa huwa rawi hadithu tawassul adam bin nabi sallallahu alaihi wasallam kama zakartu fi ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a Sheikh Nasiruddin Albani yace shi wannan Abdurrahman bin Zaid shine ya rawaito wannan hadisin na tawassulin Annabi Adam wai da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi Adam yayi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na ambaci wannan hadisin a cikin as-silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a a koma cikin rakam na 25 za ne Qultu sai nace riwayatu an Zaid min wajhayn idan wannan mutum yayi ruwaya daga Zaid to tana da fuska guda biyu marfu'an akwai fuska ta farko duk wato hanya ce marfu'iya la yukhalifu riwayatuhu al-mursala wato riwayatu an zaid min wajhaini wato riwayarsa daga zaid ta fuskoki guda biyu ce marfu'an akwai marfu'iya la yukhalifu riwayatuhu wadda bata ci karo da riwayarsa ba al-mursala wadda ya ruwaito ta ta hanya mursala bal yuqawwiha bal ma wannan hanya tana karfafa wannan din wal hadithu sabitun hadithin dai wato ya tabbata yake cewa qultu ko da yake shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine yake wannan magana cewa riwayatu an Zaid min wajhaini marfu'an la yukhalifu riwayatuhu al-mursala bal yuqawwiha to sai malam Albani ya kasance fihi nazar wannan magana ta Sheikhul Islam akwai nazari a cikin ta domin Abdurrahman bin Zaid din nan fa shadidu da'af raunin sa fa yayi tsanani fa da ba wata magana da za a yi game da shi kama sabaka an asharna ila zalika arifan kamar yadda mun yi ishara zuwa ga hakan yanzu dazu dazun nan قال الامام الطحاوي امام الطحاوي ما يتي حديثه عند اهل العلم بالحديث بالنهايه من الضعف حديثا wannan عبد الرحمن بن زيد a wajen malaman da suka san hadisi to sun ya kai wato hadisansa sun kai sun waura takuri a wajen rauni sun kure wajen rauni wa da'afahu jiddan ibn al-madini Ali bin Madini shi ma ya raunana shi sosai haka Ibn Sa'ad haka Al-Bazzar a cikin Nasibur Raya an fahimta to wannan kaga kenan magana ce mana yayi ta'aqqubi shi Sheikh Nasiruddin Albani akan maganar Sheikhul Islam wal hadith sabit shi Sheikhul Islam a karkashin wancan maganar da ya faɗa sai ya ce wannan hadisi tabbatacce ne an Zaid bin Aslam lakin hadha fi idza zara'ahu al-qay'u sai dai wannan yana cikin lafazin hadisin idza zarak awul qayu idan amai ya rinjaye shi shi ma dai Nasiruddin Albani ka duba can kasa lamba ta ɗaya ce lam ajid hazihi ziyada fi shay'in min al-usul allati in yace usul na wa'annan littafan da suke hannuna ban samu wannan ziyadar a ciki ba Imam al-Baihaqi a cikin ma'arifa ya faɗa kama kamar yadda yazo cikin nasibur raya yace huwa mahmulun ala man zaraqahu al-qay'u jam'an bayna al-akhbar فلو كانت هذه الزيادة في شيء من طرق من طرق حديث زيد بن أسلم لما قال البيهقي هذا والله أعلم ذاك الشيء لقنا حتى وأن الزيادة بتزوب أشكن أين الرواية أكسام لك شيء زيد بن عبد آه واتو عبد الرحمن بن زيد ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وسكما داما سنيو رواية دك زيد بن أسلم تحيا مرسلا وقال يحيى بن معين يحيى بن معين يتي حديث زيد بن أسلم ليس بشيء حديث زيد بن أسلم باقوم بني walau qaddara sihatu yace kai muqaddara ma hadisin ya inganta lakana murad to da abun nufin yanda za a wato nufin yanda za a fassara hadisin shine man zara'ahu alqayu fa innahu qaranahu bil ihtilam wanda aman ya zo masa ya rinjaye shi domin ya hada aman bil ihtilam da mafarki wa man ihtama wa man ihtalama wanda ko yayi mafarki bi gairi ikhtiyarihi ba da zafin sa ba kan na'imi kamar mai bacci yake da haka lam yuftir ba zai karya azuminsa ba ko azuminsa bai karya ba bit tifakin nas wannan shine ittifakin malamai da haka wanda amai ya rinjaye shi azuminsa yana nan kamar yanda wanda ya mafarki ba tare da zaɓin sa ba shi ma azuminsa yana nan to sai maganar kaho sai cewa amma hadithul hijama amma hadisin yin kaho fa innahu yakunu mansukhan to shi hadisin kaho zai iya zamantowa mansukan an shafe shi wa imma ko kuma zai iya an ya kune ya kasance nasikan ya shafe ko an shafe ko shi ya shafe li hadith ibn abbas saboda hadisin abdullahi da abbas annahu ihtajam yayi kaho wa huwa muhrimun sa'im yace annabi sallallahu alaihi wasallam wai yayi kaho alhalin yana mai harama da aikin haji kuma yana azumi yayi kaho alhalin yayi harama da aikin haji kuma alhalin yana azumi lamba ta ɗaya ka koma ya ce alhadisu bi hadha lafz wahamun hadisin da wannan lafazin kuskure ne min ba'dhur ruwat da aka samu daga wasu cikin marwaita was sahihu yanda inga yanda magana take ingantacciya inna ma huwa bi lafazin ya hadisin ya zo ne da lafazin ihtajama wa huwa bukhari manzon Allah wata rana yayi kaho bayan yayi harma da aikin hajji wa ihtajama wa huwa sa'imun wata rana yayi kaho yana azumi ba a hada magana take ba an gane ko ba a lokaci guda yana harama da aikin haji yana azumi kuma ya dauki ya yi kanku ba a'a wata rana yana azumi aka yi masa kanku wata rana yana az- yayi harama da aikin haji aka yi masa kanku kamar yadda Imam Bukhari da wani su suka ruwaito alama sa ya aci taqiqu wa bisa ga abinda taqiqin sa zai zo fi ta'liq ala hadal hadith game da ta'liqin da za a yi wa wannan hadisin haythu azabul muallif rahimahullah bi hadha al-lafz as-sahih inda shi kansa mawallafin wannan littafin Sheikhul Islam ya kawo shi da wannan lafazin ingantacce qabla kitami hadhihi risala kafin gama wannan littafi bi ba'd safahat da wasu yan takardu kafin a gama insha Allah aidan wala'alla fihi alqai wala'alla a cikin sa akwai amai ita shi cikin lafazin wala'alla fihi alqai a lokacin ya wuce ba to bari mu gangaro mu zo wajen maganar mani din nan zai magana akan manistam na wanda shi ma ya jawo mani sai mu tsaya a wannan gabar insha Allah yake cewa wala'alla fihi alqai'a idan in kana mutanawilan lil istiqa huwa aidan mansukun yace wala alla wala alla fi a cikin lafazin hadisin alqai'a akwai magana amai in kana mutanawilan lil istiqa idan hadisin yana iya daukan ma'anar al istiqa al istiqa'a wato kakaro amai da gangan huwa aidan mansukun shi ma dai har wa yau wannan hukuncin mansukun an shafe shi wa hada yu'ayyidu wannan yana ƙara ƙarfafar annan nahaya anil hijama lalle hana yin ƙaho huwal muta'akhkhar shine wanda aka jinkirta fannaqilu yake cewa fa innahu domin yanda mas'alar take idza ta'arada nasani idan aka samu nusus guda biyu sun ci karo da juna naqilun wa baqil akwai wanda aka dauke akwai wanda yake nan aka samu cin karo tsakanin naqil da kuma baƙil alalistishab fannaƙil huwar raje ya ce alalistishab bisa ga yadda malamai suke mu'amalantar irin wannan matsala sai ce fannaƙilu to shi annaƙilin huwar raje fi annahu nasir shi zance mafi rinjaye shine wanda yake annasihu mai shafewar na fata an gane anna ifan naqilu huwa rajihu fi annahu nasikh idan aka samu cin karo tsakanin nassosi guda biyu ɗaya nassin naqil ɗaya nassin baqil to in suka haɗu a haka fan naqilu shi nassi naqil din huwa rajihu shine mai rinjaye fi annahu nasikh akan cewa shine mai shafewa ba shi aka shafe ba wa nasku ahadihima yuqawwi naska qaridahu shafe ɗaya daga cikin wannan matsaloli guda biyu yana karfafar shafe qarinahu dan uwansa da haka in an shafe hukuncin ainihin wato amai to an shafe hukuncin kaho idan har amai ba da gangan ba azumi baya karewa to kaho ma baya karya ne shine kulasar zancen ina fata gane duba da lokaci sai mu tashi wa amma manistamna wannan matsala sai ta zama gaba ce kamar yadda littafin aka gan shi shafi kusan ɗari ne duk da muna ta ɗan dai ƙoƙari wasu matsalolin ba sai mun yi ta nakasha su ba amma dai ina ganin dole gaskiya yanayin yana nuna za mu buƙaci ƙarin lokaci insha Allah ina ganin za mu ƙara gobe insha Allah gobe a sama in Allah da za mu sake haɗuwa ko kun gaji to insha Allah za mu sake dawowa idan muka gani kuma kila muka ga mu ƙara lahadin to gobe za a ji ko ba za a ƙara kawo sai wani satin shi ma za dai mu auna mu ga dan ya zama to sakon da an tafi da shi gaba ɗaya an ƙaru kuma an ƙarar da wanda ba sa nan insha Allah abinda muka karanta eh anan din da insha Allah eh abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik